mutane suna hana mutane sallah suna halatta harami to shi ne kullum dama muna muku magana a kansu kuma alhamdulillah kun ji kuma kun ji karatun mahaifin kullum shi muke sauraro tare da su da haka ne muka ga ya kamata mu ɗauko ku mu zo nan tare da ku ku ji shi abin da muke gaya muku cewa ya hakika mutanen banza ne bai kamata a koyi da su ba gaskiya ne in gaskiya ne za ku ji a gurin babanmu wanda karatunsa kullum da shi muke koyi sashe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الحاتم بن عمرو وخاتم لما سبقنا في الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ومرحبا بكم من جدال زوجكم من جدال زوجكم السلام عليكم في الحمد لله الحمد لله الحمد لله wannan abubuwa da Allah da halitta dan adam bai halitta mu zuwa ko itatuwa ko dabbobi ba ya halitta dan adam masu karama da ta kauna bani adama ko mun gode masa sai ya ba mu imani a gurbi da dan adam din muka gode masa ko sai ya dawo da annabi da dukkan annabawa shine jagoran mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin waliye kuma yadda ya zaɓa wani annabi ne shi annabawa haka ya zaɓa mana waliyin da shi waliyai shi ne shi a matijani da biyabba annu yi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaliban a cikin hakika kuma mu sake gode wa Allah ba mu yi zamani da shi matijani ba amma sai Allah ya haɗa mun da kalibar da wanda duniyar da ya Ibrahim kamar ya ga yau tijjani ne sai Allah ya damu da jiwon zaure wa Allah muna muku murna da kasancewar mu mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutanen shi tijjani mutanen shi Ibrahim radiyallahu anhu ai murna da zuwan ku duk jawan da kuka taru tare da sunan su murna da zuwan ku kun ji dai abin da ɗan mu ya faɗa shine sauki jami'an mala abubakar wula shari na zuwa inda ke dan wa mu dan mu dan kudari kenan wurin sun yana mun ce wani jariri na da mabulani ba a kar mu shari su cikin mu sun suka wula shari da suka zama mu shari su mun ga dai ne mun gina su kula domin su shari ta kullum baki mun ko kudari da kai mun ke ba yar mu bako ko da ko mai kuke yi baiwa har Allah suna yi wani da ne bari wani ma haka amma mu ba har yi hanyar da ba za mu fito ba ya ga ko da ke a ne ko da su da su ba ya ke da shi ta da mu ajo alhamdulillah mun gode Allah mun ji abin da imanin tijani ya faɗa su ainihin Tarika tijaniya wata tarika ce wanda Allah ya zaɓe ta ya zaɓi wajen da ya zo mana da ita daga fadan annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wanda zai ci da rike tijaniya ya masa murna ya ke tare abubuwa da yawa mun gode wa Allah ya ba mu islam ya ba mu iman ya ba mu isa sai mutum ya zama sadiyin bawan Allah ne cikin yake ka wannan da tijaniya wadannan na tijaniyan kuma sai ya zo mai himma mai kokari ne zai tarbiyar garu mai tarbiyya sai ya tarbiyya to ya kai makami na ihsan kenan daga islam iman ihsan islam zai shi ne ainihin musuluncin gaba daya iman ko shi ne ainihin dariƙa domin taruwan imani ne ya sa tarbi dariƙa ihsan ko shi ne rai da ta shehu ibrahim rabbi allah shehu ibrahim
shi muke koyi da shi shi ne yake cewa wasana ilahi nafsi yaddara da'ura amilu ila ma laysa fi sharri ja'iza yace na gode wa Allah da ya kiyaye zuciyata tun da nake ban taɓa karkata zuwa ga abin da bai halatta ba ga musulunci tun da nake injiji ko haka yake ya ce وما أذنت للنساء في الخول خلوة ساعة زورهن وقت الجلوة سوى الحلائل أو المهارم أو ما ملكت بعد من خادم yace ban yadda mace ta shigo ɗaki ta same ni wai ta zo ziyara ba ban yadda ba ban ba da izini ba lokacin da mata za su yarje ni lokacin da na fito fili kowa da kowa yana ganin zuwa yi musu addu'a su tashi tafi amma ban yarda mace ta shigo ɗaki na ta ke wai ta zo ziyara ba ni ibrahim ya in ka gani tare da mace a ɗaki to mata ta ce ko ƴata ce ko ƙanwata ce ko baiwa ta ce ko daga ke siwal hala'ili amir ma'arimi ko ba wa lafto ba da zai mil khadimi sai wa rabbi anhu muna dafa da mun yi ta'aziyar ga sun abdulmalik surkinsa a haliminsa a lokacin yake ce mana ni din nan da kuke gani na ina da mutane na guda biyu duk inda suke nan aljanna take su ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shehu tijjani duk inda suke nan aljanna take su kuma guda biyu nan duk inda suke nan nake ina tare da su ba na rabuwa da su ko kuma almajirai na albishirinku duk inda na shiga ba zan bar ku ba zan shiga tare da ku amma da sharadi guda biyu sharadi na farko kada muna tafiya kan hanyar Allah ba waɗansu zauna wanda suka zauna ba tare da ba ma tare da ba mu mai tafiya da mai zama ba sa tare almahiyatu da almahiyatu ma'anar zama kana ɗan gari ka yi sallah ba ka yi ba an yi wazifa ba ka yi ba an yi razumi ba kai ba an yi zikirin juma ba kai ba to kana zaune kenan to shi yake mun tafi mun barka ba ruwan mu da kai kai ta zaman ka yake shirin na biyu kar mu dauki hanyar Allah muna tafiya ba waɗansu razi wanda suka raze ba ba ruwan mu da su wanda yake kanya da wanda ya raze ba za tare ma'ana wanda suke razewa din nan wanda suke karya kaba'ira manya-manya a jiki tun lokacin da ba a san menene hakika din da su yake fada yace mutanen da suka shiga dariƙar mu suka zama mutanen mu amma suna yin kaba'ira a fili gara munkirai da su don waɗannan mutane suna kore mana mutane ne suna kore mana mutane ne ga su mutanen mu ne amma suna aikata kaba'ira kuru-kuru ai wannan sharrin su ya fi sharrin munkirai kamun abin da ya kiransa hakika ya fito hakika din nan masu suna hakika wurin sun yi tarbiyya sun yi usuli ai komai ya halatta gare su cewa ka za a ran halal ne ka za a ramun ne hijabi ne subhanallah don Allah wanda ya imani da alqur'anin da yake wa la taqrabu zina ya yarda da wannan magana wala ta grabu zina Allah bai ce karku yi zina ba a ko kusa da zina karku yi ko kusa da zina karku yi in ji Allah a Qur'ani zai faɗa da yi lissa a wasu da aljanna ya wani halayensu da ƙarshe ce wada ya zununa ba sa zina ba kamar ya far zalika duk wanda yake aikata kabaira irin su ya yanka tsayawa zai gamu da zunubai manya manyan da su rai da wuta guda da wani azabu yawan kiyamati za a ninninka maza azaba ranar kiyama wa ya kudu bihi muhanan kuma zai ga ruwan cikin azabar nan yana bin wulakantarwa illa man taba Allah ya samu tuba wannan duk wanda rufda tijjaniya ya halatta haramun irin waɗannan ya ce wai ai jabi ne in mutum ya riga ya yi wusuli kai ba komai abin da kai duka ai ka riga ka yi wusuli hijabi ne da zai ce wannan haramun ne wannan halal ne wannan kaza wannan kaza hijabi ne to duk wanda ya wanda ya zama kafiri ba ba wai ya zama mai sabo ba kafiri ya zama domin mai sabo yana shan giya ko yana neman mata ko yana sa'ada ko yana abubuwa mana za kyau amma ya san ba su da kyau yana tuba Allah kiyaye mu karo fada cewa ba cikin da yin tuba da umarsu amma wanda yake abun halal ne ga yarin da ya ce abun da Allah ya rubuta littafin da kariya ne la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah to Allah wannan yanzu zai zama musulmi to saboda haka an cewa wata na yi wa'azi a wurin gari sai su yan hakika suka ce rabu da jiri wannan ce su mafi garin su ne na ma'ajubai aiwuwar ma'ajubai kuma ko ne ma'ajubai ne masu gaya da ƙur'ani su ne ma'ajubai da ya yi da sama sai rabu da maganganu su ne nafi ne na ma'ajubai sai yanzu wanda ya kunne cewa ina halar ne duk wanda ya ce haramu ne ma'ajubi ne malamai yana muku gargadi don su kusa da yan hakika ba ruwan Allah da su ba ruwan annabi da su ba ruwan shehu tijjani da su ba ruwan shehu ibrahim ko wanda ya karya da qur'ani ba ruwan Allah ne zalika kitabu la rayba fihi duk farkon karatu da ga amma kitabu da duk abin da ya gani ba shakka ciki sai ko ba wai shakka mu kai dauka ba yi magana shakka ba ya kuka yadda ba a wani guda ne faɗa amma wasu musulmi ne an mata wata ɗariƙa har ta wata tarbiyya a yi nesa da waɗannan sunanno sunanno ne Allah da ya sunanno ya da suka faɗa cikin wannan harka da suna musulmi da suna yan ɗariƙar tijjaniya yanzu kai sun rufe gaba da yanzu kafir cewa alkur'ani kafir cewa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga jama'a lokacin da shehu Ibrahim ya bayyana aka ce ana ta zuwa wajen sa manyan malaman malaman musu ta zuwa manyan malaman musu ta zuwa ke mu ma armuwa muna ta zuwa aka ce wani ya bayyana amma bayyana wasa da sanda kuma yana danne matan mutane akwai wanda zai je akwai wanda zai je duk matar da ya gani da ya samu dannewa yake amma ko ba ruwansa wani lokaci wani lokaci ya ga dama ya sallah sa ila ya sallah akwai wanda zai je wajensa a ba ji wannan labarin ba da aka je sai aka samu yana daddanne matan mutane yana kuma wasa da sallah akwai wanda zai koma mai neman addininsa to duk masu hakikan nan ba ruwan shi Ibrahim ba su duk ba sa kan hanyarsa dinan noni dinan noni ba ta kan hanyar shekura sun ridda sun ji alkur'ani karya ne inda ake cewa haramun ne ba haramun ba ne hijabi ne ma'ayyubai ne suke jabi haramun ne ta yi da haifar ba wai har su ma wajen hakika sun fakare da kansu da kansu da Allah kun taɓa jin wani daga cikinsu ubansa ya mutu ya bar mata a cikin mata akwai ƙanana ya ɗauki ɗaya ya sa a cikin matan saboda haram halal ne akwai wanda ta wadda mata ubansa ya gada saboda haramun yanzu ya zama halal kun ci gani akwai wanda matarsa ta da wata barkin sabuduwa ya aure ta mai da dakin uwar saboda haram ya zama haram ya zama halal akwai wanda ya yi a to don ba su ke bambanci halal da haramun wanda suke garin damansa banda banda matar ubansu banda yarsu amma sauran haram a haramun ya zama halal don suna tabbatar muku duk masu akidan nan sinanno ne riddaddu ne ba ruwan shehu tijjani da su ba ruwan shehu ibrahim da su ba ruwan annabi da su zalbin sun karya tashi sun karya da qur'anin da zo da shi sun na ta muku alqur'ani da wada ta karabu zina ko kusa da zina karfi ko kusa wace to wanda yake zina halal ne musulmi abin da ke zina ba jima'i da matan da ba matan da ba ko yadda karfi na suke suna wannan masu yawon barbara suna yawon maulidi suna yawon minare suna kwana inda suka zan suna barbara da junan su amma wasu yan da riga ne barbara suke da junan su amma wasu yan da riga ne suna yawo da mata suna yawo mata da maza suna yawo tare suna barbara ba ba za su da juna ba ba yi da barbara ba Muhammadu ya kula da yadda da waɗannan tsinannu kuna jira da kyau Allah ya kiyaye mu Allah ya kyau na imanin mu Allah ya kyau na addinin mu Allah ya kiyaye mu gaba ɗaya Allah ya kyau na ƙasar mu Allah ya samu zauna lafiya Allah ya rabu da waɗannan masu aiki da niyya domin ayyuka da sunan ilimi Allah kiyaye mu kuma jami'a ba da wani abu sabo abin da zaro da shi sabo to nan da layi ne da wani ba da yake kuma cewa ayyukan da yake ciki ba sababbi ba ne a wurin da ba da shi sani da shi a musulunci sabo ne bismillahir rahmanir rahim a musulunci sabo ne Fatiha wanda sallah ba ta yi wa sai da ita sun zaruwa ce a musulunci duk da ya yi annabin da baya sabo ma Allah ce wacce da kun yi kasuwa ba sabo ne musulunci talatin annabi wanda Allah da kansa da mala'ikunsa suna yin ra sannan ya tsurci mu'minai ba musu ba musulunci ba a mu'minai zanta suna za su yi talatin da ya yi nan ta kone da ya yi da na amon sandu wani da zai la ilaha illallah wanda mutum ba zai zama musulmi ba sai ya mutu wannan kalma sabo ne a cikin da kuma kai lafiya da wasu wanda yake yi yunwa ne wannan shirye-shiryen kiji da kuma su tijjaniya shi ne sababbi da misali da misali da kowa yana cikin hadisai jama'a ku kiyaye kanku kar ku haɗa kai da asararai masu cewa su jan ajiza ne su wanda biyar qur'ani ya zama ajubi da qur'ani yanzu ba ta aiki da shi su wanda biyar qur'ani ya zama ajubi da ku rabu da su wato alqur'ani sun ya zo da shi duka ba shakka cikin da kokaran kaɗan zalikar kitabu la raiba fi wannan littafi ba wani abu shakka a cikin sa wanda yake zina a nan ne ba ba wai ya yi shakka ba ya ce ba ya zama ƙarya ne ma kawai Allah ya kiyaye mu jami'a ba da wani abu sabo a cewa an kai abu kaza ta gama a cikin nan kai abun da ka dama an yi nan yaro ka zama dan aljanna zuwa abun da kai shi kenan ai waɗanda annabi da kansa yake wajen aljanna ma tun da daren nan har suka rasu ba a taɓa ganin da suka sa aljanna ba don sun dogara da sun zo wajen aljanna ko waɗanda annabi yake daga yau sun zo wajen aljan aljanna akwai manya-manya daga cikin guda goma amma mutanen da annabi yake wajen aljanna yan aljanna a rayuwar sun kai sun kai wajen ɗari biyar amma wasu sun yi kawai wasa da addini sun yi wannan addini da suka je a bakin mazan Allah ba da lalata Allah Allah shi yayi mu da ke wani addini mu Allah ke wani ayyukan mu Allah ke wani ayyukan mu Allah ke wani zauna lafiya barka da zuwa da mu ya samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ta da wani annabi sallallahu alaihi wasallam da ta da wani shi wasu jan Ibrahim a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dukkan bukatun mu Allah ya dukkan damuwar mu kuma kuma rabu da kyau Allah ya ta ku da ni don da ku zo da shi an jaza za muku Allah ta marike kuma sa ido a ganin wasu lallaba su shi ba cikin kuma da waza a fitar da su dole da suka lallaba za su yi jaza kuma da waza a fitar da su ko su tuba su zauna da mu ko kuma yi nesa da su a rabu da su za ki amma ta zalatul wadi an jaza za muku abin da suka zo da shi na tsakiyar tsariya ko mukatamanci ko wata tsaro ko muni da jirin nawa عندنا اللهم صل على سيدنا محمد والفاتح لما سبق الحمد لله رب السلام عليكم الحمد لله dan uwa mun ji daga bakin wannan uba namu waɗanda irin su a yanzu irin sa dai a yanzu ba mu da shi to kuma magana a bakinsa daidai yake da magana da shi Ibrahim ya faɗa cewa mun abuwa ni na gani Allah ya nuna mun na yi rubuya ban daɗe ba ruwan da na yi guda biyu ɗaya na yi rubuya mun zo nan sai muka yi ce shi Ibrahim kaula ya zo nan rasu da ya zo za su tafi aikin hajji tare da maulana da akwai tuta a hannunsa wadda an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah
ya danka wa maulanmu kuma ya ce wannan shi ne wanda ya yi abin da ya faɗa ni ne na faɗa ko da ma shi kullum yana gaya mana shi ya gaya masa ka daina maka injini duk abin da ka faɗa ni ne na faɗa to wallahi tallahi ni na gani a mafarki haka kuma abin da ya bani mamaki bayan wannan sai ya rayu da Allah ta'ala ne sun yi tafiya da shi wannan maulana mu suka tafi aikin hajji a arfa aka rantsar da shi aka nada masa rawani ne hutuba hutubar da kowa a duniya a wannan ranar ya ji ta ne ba mu je ba amma kuma san da ya zama kamar a talabijin muke gani wallahi billahi na ga wannan kuma na ga shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala mu ya zo da shehu wata kura kura ta kai jaki girma sai ya ce masa ka ɗaure ta a kofar ɗakin ka duk wanda yake kin ka ka sake masa wannan kura za ta cinye shi kuma duk wanda ya zo da wani abin da ba ni na zo da shi ba ya ce ni ne na zo da shi ka saki kuran nan za ta cinye shi wallahi na ga wannan shi saboda haka dama na ce to insha Allah wannan bishara zan faɗe ta anan kuma da wannan shi nake roƙon al'umma Ibrahim da yake da sunina ajin na roƙon wannan gudanawa مرحبا مرحبا مرحبا يا حيا
wani albarku ma ba na haɓa da yake kira da wata da wata da ba ya ba ta bar da yau kun ji daɗi wasu ba jin daɗi da yau ba ko mutum ke ke nan ya tare da nan da yana da sa yau da kowanne mu daga cikin mutum yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai magana cewa shehu ya faɗa mini حق قل كل ما قلت وانا قلت الى هي يرض وانا يغدي وانا كما سوى جزور مباح لي وانا جيريا كما هكا ابني كل نوتر انا شو يازو تابيع رسول شيء وانا تجاني اكانوا yau wa'azin manya zan yi wa yau gobe kuma matasa zan yi wa sai na yau din ya gama wata gari ya zo na matasan sai yi magana da ya magana sai a kabila wa samari kuma da aliyar tsari suka yi magana kuma da mafisar da suka yi magana suka gama sai kuma da tsari ga mafi kuma da ya kai mana saboda ya gama na zan baka wani ma da mun haka da wannan yanzu da da da ina da kuma haka
Thank you. wannan da yake yi wa kanta ruwan ya dinke wanda ya tura ni a cikin su ya ta ga yadda nake ya zuwa yawancin su ba gana muna tare da shehu a barka da muka sa gaba mu ma za mu ji Allah bar mu sa ruwa a lahira Allah ya gyara lamarin mu Allah ya kiyaye mu da hawa Allah ya kiyaye mu a bayiru Allah ya karya kafirai Allah ya karya kafirai Allah ya karya makiya gariga Allah ya karya makiya ce Tijjani ce Ibrahim Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali jama'a mu ko ina ku sa ido in kun ga wani mai mugun akida na na akida yana shiga cikin mutane da gobe ku bayanin zama zama da waje da shi ko ya tuba a gane ya tuba ko kuma ya waje da shi kai ya fata mana mutanen mu kuna ganin idan ciwo ya kawo kajin ta ciwon kaji a yanka dukkan kaji wuri dukkan da aka yi gudu ko saboda tawadin an banji duk kaji za su kawo a kuma in wani ciwo ya kama sani ya guda ta ne maza maza sai a ya a kai su wani wuri saboda kar su a rafi sauran ruwan lafiya yi mu lafiya wani kasar mu lafiya wani addini lafiya wani imanin mai jawaro ai abin da yake hannun kannawa da ibrahim da wasu na mara bakar kula da ni shi ne hannun na duk gaba ce da amurka da gini da abin da yake hannun naka wanda rawa da yanzu da sabo da kaje ko ya zo to malam sabo an kaddawa a cikin dari da jiya ku jari to ya da dari da an jaddada masa ma malam sani an jaddada masa ku sa ido da kyau ku sa kunne kuma da kyau masu mayabarci suna koyi wannan harkar hakika din ku sa ido ku sa kunne wadda shi wannan shi ba babban jihadi ne tun da shi wace sharrin su ya fi sharrin munkiri in shi munkiri da wa munkiri ne amma namu in yana manyan manyan kawai da kun ga yadda kun ga yadda suke kun ga yadda suke to zai ga ya ya- ya tsare mutane ga wani shiga harkar yau sun ƙara lafiya da lafiya ce ya sana Kurga karanta hasbun Allah wani mai fili hulɗa hasbun Allah ba Najeriya zaman lafiya. Allah ya yi dukkan damu, Allah ya yi dukkan balawoyi. Abubuwan sun yi moni, sun yi moni kamar za su yi sauki kuma sai ana garin kamar ba haka ba. Lokacin lokacin ƙarshen gwamnatin da ta wuce nan mutane suke bi gida-gida suna kama mutane a ce a samu mutane cikin gida a kama su da sun jan don boko haram wannan a cikin gida ba ne din nan sai aka shiga gida na a karo aka kama samari na da jigogi da yayana aka ce jan boko haram wani aka ce wani wanda wasu ne buga wa kwankwaso waya na gaya wasu yasa aka sake su to nan kuma yanzu a nan a nan gokin nan a titi za a kawo mutum sun ajiye wani ɗan sanda ba warware mai musu farauta a titi za a kawo mutum ka ji a sai da ke dan boko yau ka amsa kai dan boko mu ba ka mu ganye ka ka amsa ta wanda muka ce ka amsa ka amsa kai dan boko ramu ne ka amsa ka je ka kai hari wuri kaza shi ce ba sani wani ba zan boko ramu ce za mu kashe ka ko iyaye ba zan gawar ka ba ina abin da ke faruwa kenan yanzu kuma har yanzu a waje wajen gari ka ga mutum an kama mutum da ma an kama mutum maza da mata an rike an ce dole sai sun biya kuɗi miliyan kaza sai ba sai kace ba kaman ba kaman ba gwamnati gwamnati ke warwa kenan ga masu satar mutane biya biya kuɗi ga ma'aikatan gwamnati ba su kama mutane su yi yan boko haramun ne shi ma sai an ba da kuɗi irin wayan da abuwa bai ta addu'a Allah ya yi mana su amma sai ka ce babu gwamnati wani a zo a tsare hanya a kawo mutane ke kuke kujan boko haramu da jan tsare da tsarwasu a ke kuke kujan boko haramu kun bai boko haramu ba a gaidan na a kawo mana malamai dari da ashirin da uku a cikinsu akwai mahaddata tamanin da uku a makarantar cewa ya noma a ga idan aka kama aka tsare su aka ce wani yan boko haram muka bi muka bi har mun gaya wa shi shugaban kasa yadda su biki zai ji hinja sai ya dawo yadda ya dawo din ba a sake kuma ba muka yi ta bi yana ce sai yana dubawa a'a ana dubawa ni zan yi garantin mutanen da suke masu sharri ne a Najeriya ai ba zan yi garantin mutanen sharri ba irin wannan shi ya bata kaza aka yi ta wannan ya biyo wannan ya tabo wannan wani ya tabo wancan ta ga sharrin kama malaman nan ya biyo wa kasa gaba ke daya ma'addatan nan da aka kama sharrin ta ya kama mana kasa duk lokacin da suka tuna wata biyu da kwana takwas da suka tuna tsare wani lokaci kwana biyu su yabi cewa ma'addatan qur'ani yan da rika tijaniya duk lokacin da mutum sharrin da aka mutum sun daga hannu da Allah ya isa to sai wani abu na Najeriya namu ya baci to shi Allah ya ce wani ilimin kuma yi ba za ba kabila don mun yi zalunci sai mun dan dana masa azawar na girma sai abin da yake faruwa a kasar kenan ana ganin kamar an samu sauki amma ga wurare ya kullo na sati mutane sai an biya kuɗi a tare mutane hanya ce kullum boko haramun ne don a samu kuɗi an ajiye wurin siyan sanda aikin su kenan su fi yawon neman mutane su kawo su ga asari cikin jan boko haramun ne ba zai ba zai yi ba suka ce kasa ba gwamnati yan sanda kuma yanzu a nan gari akwai wani yan sanda a gwargwar ya da mutane a hanya ke kawo mutane ya bayar a zai ga jan boko haramun fara ba mu ta addu'a Allah ya yi mana wannan bala'o'i Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu zauna lafiya albarka fatiha da salatul fatiha kuran nan da aka ce an gani Allah ya sa ta kama irin wannan mutane alhamdulillah akwai kuma akwai masu karban gari ba